الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu malik imamu daril hijira hujjatul umma abu abdullahi malik ibn anas allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin maliki baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun tattauna akan abin da ya shafi matsala ta sallah ta halin bulaguro wanda a yau insha allahu ta'ala za mu tashi da kan fasali na gaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم فصل في حكم في حكم صلاة الخوف na'am يقسم الإمام من له فرقتين فرقة تحرق العدو وفرقة تسلي معه وفي الثنائية يسلي لكل طائفة ركعة na'am faslun rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala fi hukumi salatil khawf cikin hukuncin sallah ta halin tsoro idan ya zamanto bayan Allah musulmi suna jin tsoron abokana adawa za su iya kawo musu hari idan suka fara sallah yamma suna zaune a garinsu imma su ne suka kai wa abokanan adawa ɗin hari to wata sallah za a yi to hukuncin sallah ta halin tsoro rukhsa ne amma al'imam abu muhammad abdullahi guna abi zaidin alƙairawani allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa a risala ya tafi akan cewa sunna ce wanda take mai ƙarfi sallah ta halin tsoro idan aka samu sababin da ya haifar da ita ya zamanto abokana adawa ana jin tsoron za su kawo farmaki idan ana cikin sallah to yanzu a yi sallah ɗin da wata yanayi da wata sifa to wannan hukuncinsa rukusa ne saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza kunta fihim fa qamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إلى آخر الآية wato wannan ayar ita ce wanda take bayani akan sallah ta halin tsoro ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ya sallar azhur tare da sahabbai to abokana adawa suna kallon su suka yi sallar azhur din shikenan suka ce da a ce mun farga lokacin da suke cikin salal azuru mun kai musu hari da mun mulkushe su mun gama da su sai ɗaya daga cikinsu ya ce to ai sallar da take ta gabanta ta fi alheri a wajensu sun fi santa sama da iyayensu da dukiyoyinsu da 'ya'yansu gabaki ɗaya ita ce sallar la'asar shi ganin sai allah tabaraka wa ta'ala ya turo da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya gaya wa ma'aiki kutun da kafirai suke shiryawa to shine kuma sai aka saukar da sallah ta halin tsoro to shine anan malam yace ya qasimul imamu man ma'ahu firqatayn idan ya zamanto abokanan adawar inda ake tunanin za su bazamo daga nan inda ake tunanin za su shigo ba ta bangaren alƙibla ba ce amma ta bangaren kudu ce ko suna bangaren yammacin musulmai din ko suna arewacin su to daga bangaren da da ake tunanin za su kunno kai ba daga wajen alƙibla ba ne yanzu a wannan lokacin ya kasimul imamu imami yana raba mamma'ahu jama'ar da suke tare da shi yana raba su firkataini jama'ar ya maida su kashi biyu yana raba jama'ar guda biyu gida biyu zai maida ta fayusalli a firƙatin ko? ya ce firƙatun jama'ar ɗaya ta harusu al'aduwa su tafi su yi su tsare abokana adawa da ta harusu ma'ana su je su yi fortigard su tsaya su dinga tsarewa wannan gurin da ake tunanin cewa abokana adawa za su danno kai daga nan su je su tsaya nan su tsaya da bindigocinsu da kibiyoyinsu da masunansu da takubbunansu da abubuwan da suke rike da shi na makami sai su rike su tsare abokana adawa saboda idan musulmai suna cikin sallah kada su kawo musu hari idan sun kawo musu hari masu dai musulmai za su yi sallar su hankali a kwance har su gama yan uwansu suna nan sun isar musu da faɗa wa kafan lahul mu'mini na rigitar wa firqatun tusalli ma'ahu jama'ar ɗaya kuma sai su tafi su yi sallah tare da limami na musulmi to wannan haka za a yi idan ya zamanto abokanan adawar ba daga alƙibla ba ne ake tunanin kunnowarsu amma in daga alƙibla ne yanzu siffar sallar da za su yi shine za su yi sallar dukkaninsu kabbara tare za su yi kabbara limami ya yi kabbara waɗanda suke na gaba da na baya dukkaninsu kabbara za su yi sallar lokacin da aka tafi aka yi ruku'u tare za su tafi su yi ruku'u idan suka ɗago daga ruku'u to safu na farko su za su tafi su yi sujada tare da liman sahu na biyu su tsaya dama sahu biyu kawai za a yi wa sallar sahu na farko da na biyu to haka za a yi sallar idan ya zamanto a halin tsoro ne abokana a dawar da ake tunanin za su kunno kai daga wajen alƙibla za su kunno kai tusallima hu fa fi iya to cikin sallah wanda take mai raka'a biyu wato idan a halin bulaguro ne ko kuma a sallar asubahi ne ko a sallar juma'a ne yusalli raka'atan limami yana yin sallah raka'a ɗaya bi kulli da'ifatin ga kowace jama'a daga cikin waɗannan jam'o'in guda biyu da ya kasa su gida biyu limami sai ya sallar da jama'a ta farko sai ya sallaci raka'a ta farko da su jama'a ta biyu sai ya sallaci raka'a ta biyu tare da su to wannan ina sallah suna iya ce yamma a cikin halin bulaguro ƙasaru kenan imma a cikin zaman gida sallar asubahi ko sallar juma'a to fa idza faraga minha faraga minha ashara qa'iman ilayhi tamuna faraku yusalluna wa ta'ti al-ukhra fa yusallimu bihi al-ukhra wa hal yusallimu aw yantaziru islamahu yusallimu bihi awlani to shikenan ya ce fa'iza faraza minha idan limami ya gama raka'an nan ta farko tare da mamun da suke sallah tare da shi a wannan lokaci tare da ekif ta farko to yanzu a share ilaihim sai ya yi nuni zuwa gare su ƙa'iman halin kasancewar shi yana tsaye wato lokacin da zai yi musu ishara bayan ya gama raka'a ta farko ta cika an tafi zuwa raka'a ta biyu bayan ya tsaya to sai ya musu ishara ya yi musu nuni da hannu fa'atammu kowa daga cikinsu ya ciko raka'ar da ta mai saura ma'ana fa'atammu li anfusihim sai su ciko ga kawunansu raka'a ɗaiɗai irin idan limami ya sallame in ana bin ka bashin raka'a ɗaya wancan ana bin shi bashin raka'a ɗaya wancan ana bin shi bashin raka'a ɗaya idan kowa ya tashi zai ciko abin da ya mai saura ne ko to haka nan idan limami ya yi raka'a ɗaya tare da su in tsaya zai a tsayicir bayan ya tsaya ganin damar shi ne ya karanta suratul bakara bayan ya karanta fatiha saboda su gama karatunsu na raka'a ta biyu su sallame su tafi suna tsaron abokanan adawa waɗancan su zo su ganin damar su ne ganin damar limami ne ya haka ganin damar shi ne a tsaye bayan ya karanta fatiha ya tsaya yana ta roƙon Allah Allah ya ba su agaji da nasara akan waɗannan abokanan adawa ɗin kanin damar shi ne ya karanta wata sura wanda take doguwa wanda zai dan dade yana karanta ta har zai iya yiwa ma waccar jama'al su zo su kafin bai gama kare ta ba kafin ya kare ta mun gane da kyau yawwala to lafiya kalau ga ta mal lafiya kalau lafiya kalau alhamdulillah mun gane ku ashara ilaihim sai yayi nuni zuwa gare su qa'iman halin kasancewar shi shi limamin yana tsaye fa'atammu sai su ci kowannen raka'a ɗaiɗaya da ta musu saura ga kawunansu ba za su wakilta wani limami ba a cikinsu ya ƙaraso musu a kowa shi da kanshi da ya kayan shi wansarafu sai su juya su tafi ya haru suna su je su su kama gadi su ma waɗancan su sabka su kuma waɗannan su kama gadi har ya zuwa kuma waɗannan jama'a ta biyu su zo su su gama su riski sallah tare da limami wata atil ukhra sai kuma ekif ta biyu ita ce jama'a ta biyu sai ta zo ta fa yusalli bihimul ukhra limami sai ya musu sallah raka'a ta biyu raka'a ta ƙarshe sai ya musu wannan sai ya musu wannan sallah din yanzu suna dawwa in ya kusa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha to falillahi alhamdu sai ya karasa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat daga yin kabbara su dai ba jimawa a tafi ayi ruku'u shikenan sai ya musu wannan raka'a ta biyu tare da su to bayan ya gama raka'a ta biyu an yi tahiya to yanzu inda malamai suka yi sabani wa hal yusallimu shin limami zai sallame ne irin yanda aka saba a gida in mamu ana bin shi bashin raka'a ɗaya ko raka'a biyu sai bayan limami ya sallame sannan zai tashi ya ciko sallah aw yantaziru itmamahum li yusallima bihim ko kuma a'a zai jira ne su ciko wannan raka'a ɗaya ɗaya din da ta musu saura bayan ya gama tahiya da salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai musu ishara ne su leke su ciko raka'a ɗaiɗaikin da ta musu saura ko ku a'a kawai sallamewa zai yi ƙaunani an yi maganganu guda biyu to a mashhuriyar magana a malikiya shine sallamewa zai yi idan ya sallame shi kenan sai su tashi su ƙaro raka'a ɗaiɗai wanda ta musu saura to amma hadisin a sahal ibn abi hatma wanda salih ibn khawat yake cewa ya jiyo daga wanda ya salla tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama salla ta halin tsoro to a ciki yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shine lokacin bayan ya yi salla tare da jama'a ta biyu to bai sallame ba sai da suka karo raka'a ɗaya sai da suka rama raka'ar da ta kuce musu sannan kuma ya sallame da su an gane da kyau idan dan haka kana da kai huska guda biyu waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za ka iya sallamewa kai a matsayinka na limami su su tashi su karo raka'a ɗaya kuma ganin damar ka ne ka ce su ƙaraso bayan sun ƙaraso sun zauna sun yi tahiya kuma sai ku sallame ku duka tare in ka sallame su ma su sallame نعم
وفي غيرها وفي غيرها يصلي بالأولى ركعتين فإذا تشهد أشار إليهم جالسا فأتموا وانصرفوا يحرسون ثم تأتي الأخرى فيصلي بهما بكيا
وفي وفي تسليمه وانتظاره قولان تو وفي غيرها cikin inda ya zamanto limami sallar da zai ba suna'iya ba ce sallah ce wanda take mai raka uku ko kuma a halin zama a gida ne mai raka hudu ce zai yi sallar magariba ce ko sallar azuhur ce ko sallar la'asar ce ko isha'i ce a cikin halin zama a gida ne yanzu abokanan adawa suka kawo farmaki to yanzu yusalli bil ula raka'ataini yusalli raka'ataini limami yana sallatar raka'a biyu bil ula da jama'a ta farko bi ɗa'ifatil ula da guruf'a to sai musu sallah raka'a biyu a kowace daga cikin waɗannan raka'o'i sallolin in a magarba ce raka'a biyu zai wa ta farko saboda babu ɗaya da rabi in a sallar isha'i ce ma da azuhur da la'asar raka'a biyu dai su dai na farko su dai suna da yaƙinin rabi za su samu a kowace sallah in ma su gota rabi amma dai ba za su yi ƙasa da rabi ba fa idza ta shahada to idan ya zauna ya yi tahiya bayan ya gama tahiya a shara ilaihim jalisan to limami sai ya nuni zuwa ga su mamun shi wanda suke sallah tare da shi ekif ta farko kenan sai ya nuni zuwa gare su fa'atammu su ciko abin da ya musu saura na sallar su wansarafu sai su juya su tafi su je su ya haru suna su ci gaba da gadi su je su amshi gadi waɗancan su kuma su sauko mun gane sun mata'atil ukhra sannan kuma ekif ɗin ta biyu ita ce ekib ta ƙarshe kenan jama'a ta biyu sai su zo su fayusalli ma baqiya bihim sai ya sallaci abin da ya saura tare da su sai ya sallaci abin da ya mai saura na adadin raka'o'i in a magariba ce sai ya sallaci raka'a ɗaya tare da su ta ƙarshe in a zuhur ce ko la'asar ko isha'i sai ya sallaci raka'o'i guda biyu na ƙarshe tare da su to wa fi taslimihi wa intidarihim qawlani to cikin shin limami zai sallame bayan ya gama raka'a ta ƙarshe a sallar magariba ko bayan ya gama raka'o'in nan guda biyu na ƙarshe tare da su a sallar isha'i da azuhur da la'asar sallamewa zai yi su tashi su ciko abin da ya musu saura su ramu ko ku a'a jiran su zai yi sai bayan sun gama kamar yadda muka tattauna a waccar matsala ɗin ta baya don ya sallame tare da su ga wulani an yi maganganu guda biyu shi ma dai maganganun irin yadda aka yi ne a waccan ra'ayin irin yadda waɗansu daga cikin malamai suka ce innal imama idan qadat salatuhu intazara ta'ifata thaniya hatta yaqdu ma fatahum thumma yusallimu bihim limami idan sallar shi ta gama bayan ya gama tahiya da salatin ma'aiki alaihi salatu wassalam to sai ya musu nuni su tashi su ciko abin da ya musu saura na sallolin su ƙaraso yan raka a biyu ce su yi to bayan ya ga bayan sun gama kuma sai ya sallame tare da su to amma waɗansu kuma suka ce a'a yusallimu mubasharatan nan take zai sallame su tashi su karo kayan su ƙara so kayan su mun gane da kyau na'am
فإن اشتد البأس صلوا بحسب المكان مشاة وركبانا أو إيماء مصاددين أو مسابقين ومسايفين حيث ما حيث ما توجهوا لا حيث ما توجهوا لا يلزمهم طرف ما تلطخ بالدم.
تو شي كان فإن اشتد البأس idan yakin ya yi tsanani ya zamanto ana cikin gumurzu ne waɗancan suna halbawa kibiyoyi mu muna halbawa suna ɗaga mashi muna ɗagawa suna ɗaga takobi muna ɗagawa ana ta gumurzu da dawakai ana ta hamayya kuma lokacin sallah ya yi yanzu sallau bi hasabil imkan yanzu a wannan lokaci musulmi za su yi sallah ne gwalgwadon yadda zai yi gwargwadon yadda za su iya yin sallar nan haka za su yi ta ba zancen yanzu a ce kuma a yi mura'a cikin nan limami ya ce to kuɗi a tsage ta wutar yaƙi za mu yi sallah a yanzu a wannan lokacin idan abin bai yi tsanani sosai ba har za a iya yin jam'i to falla alhamdu in ba za a iya bayin jam'i kowa daga cikinsu sai ya yi sallar shi gwargwadon yadda zai iya yi saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'aha mutum ya yi kwantan ɓauna yana jiran wani abokin adawa ya zo shi a cikin wani rami ya tsaya ya yi ƙil yana kallon shi sai ya sallar shi da ruka ido kawai ya yi sallar shi yana cikin alhamdulillah rabbi alamin gashi ya yi kabbara gashi ba zai aje ba bindiga fa in ya rike ta kimkin wannan yanzu zai tada ya kama ya daga hannu ba zai daga hannu ba zai tada ya kama ya yi ishara gashi ya daga hannu kawai fara karatun fatiha bayan du'a ulisif tashi yana har ya gama abin shi har ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mun gane da kyau mushatan suna tafe ne a da kafafun a tafiya ne ana cikin yaƙi din rikici ya kai rikici ba a guri ɗaya ake a tsaye ba kowa da ƙaho yake tafiya yanzu ba zancen a ce ka kallaci a kibla kuna tafiya ne da ƙafafu warkubanan ko kuma waɗansu suna sama abin hawa waɗanda suke haya a sama abin hawa ba za a ce ba su yi haƙuri su sabko su yi sallah wanda suke tafiya a ƙafa ba za a ce ba su yi haƙuri su tsaya sannan kuma su yi sallah nan a yanayin da mutum ya samu kanshi a ciki haka zai bayar da wannan farilla ta ta sallah din nan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa'in khiftun farijalan aurukubana wato idan kuna jin tsoron abokana adawa hamayya ta kai hamayya gumurzun ya kai gumurzu to ku yi sallar halin kasancewar ku kuna tafe da ƙafafunku ko kuma kuna tahe a saman abin hawa babu laifi au ima'an wato wannan au din nan waɗansu suka ce wa ima'an ne wato sai ku yi sallar kuna masu nuni saboda a ciki kai da kake saman doki ba za ka dinga ba sabkowa kanka ko ka dinga ruku'u da sauransu halo ne fille maka kai a za ka dinga yin ima'i ne ga ka ka tafi ruku'u ka dago daga ruku'u kawai sai da a yi ta jin tasbihat suna tashi da takbirat sami allahu liman hamida allahu akbar da sauransu amma dai aga kayi su a aikace to nan ba lokacin su bane idan aka samu halin nutsuwa aka samu dawowa gida hankali ya kwanta to shi kenan za a wannan lokacin kuma sai a dawo kuma cikin hayyaci mubaridina au musabiqina wa musayifin mubaridina halin kasancewar musulmai suna kora abokana adawa su ne sun sa su gaba suna kora su abokana adawa suna gudu musulmai suna bin su daga baya su ne mubaridina a wannan lokacin kenan suna kora abokanan adawa ne sun sa abokanan adawa gaba abokanan adawa sai gudu suke au musabiqina ko kuma suna tserere ne yanzu abokanan adawa ne suka sayo su gaba kuma suke neman ta kansu ana tserere ana ta gudu ana gudun fanfalaki to a kowane yanayi musulmi ya samu kanshi a cikin wannan yanayin guda biyu su ne suka yi nasara abu akan abokanan adawa ko abokanan adawa ne suka yi nasara akan su to kada mutum ya manta da sallah saboda mahimmancin sallah da kuma girmanta hatta a filin yaƙi wurin da zai zamantuwa hankalin kowa a tashe yake amma idan lokacin sallah ya kada a manta da ita wa musayifina sannan kuma suna masu sara da takubbuna ne suna masu sara da takubbuna suna rike da takubbuna musayifin kenan akhidina lisuyuf suna masu rukun takubbuna ya dankara mishi wancan ya dankara wancan wancan to kada mutum ya ce saboda takobin shi yana da kwai dan jini kuma shi ko gashi yanzu a sallah ba son mutum ya yi amfani da jini yanzu ya ce ya ajiye takobin shi a ya rike shi a hannun shi gashi yayi sallah gashi yayi kaza gashi yayi kaza gashi yayi ruku'u ya dago yayi sujada kawai da aji an ce ya buga sallama shi ya gama da sallah kuma yayi azkaru sai a huce gurin haythu ma tawajjahu duk inda suka fuskanta duk inda ya zama to fuskar su tayi nan to kawai su yi sallar su ba zance yanzu a ce sai sun juya sun kallaci alƙibla saboda Allah tabaraka wa ta'ala da yace fa aina ma tuwallu fa tsamma wajhullah wato duk inda kuka juya a irin wannan yanayi to fatsamma wajhullahi a wancanan ka zatin na Allah subhanahu wata'ala yake sannan kuma ga hadisin Abdullahi dan Umar wanda yace fa idza ishtadda al-khawfu sallau rijalan wa rukbanan wa lil bukhari fi riwayatin mu'allaqa mustaqbil al-qibla aw ghairi mustaqbiliha wato kuna masu fuskantar al-qibla ko kuma kuna masu baiwa alƙibla baya duk yanayin da kuka samu kanku sai ku yi sallar gwargwadon wannan yanayi da kuka samu kanku a cikin shi na'am la yalzamuhum tarhu ma talaqaha bid-dami tarhu ma talaqaha bid-dami jefar da takobi ko mashi ko kibiya ko yuƙuwa wanda ta cuɗanya da jini la yalzamuhum baya zamantowa wajibi a kansu saboda jini biya wuka najasa ne ku a ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala da'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijsun to yanzu a wannan lokacin ba zai ce ba to ni kuma yanzu ina cikin sallah na rike najasa a hannuna a'a zai ci gaba da aikin shi ne saboda ad-darurat tubihul mahzurat gane ku kamar yadda muka karanta cikin littafin alkawaid alfiqhiyya na ash-shaykh al-imam al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'di Allah ta'ala ya ji kansa da rahama na'am
فإن أمنوا في أثنائها أتموها صلاة أمن فإن أمنوا idan ya zamanto sun samu aminci 100 bisa 100 yanzu ya zamanto hankalinsu da yake tashe an ce abokanan adawa za su kawo musu farmaki ko kuma a'a ana cikin gumurzun sai ya zamanto gumurzun ya lafa fi asna'iha suna tsakiyar sallar ana cikin sallah kawai mutum yana cikin sallah ya yi ruku ya yi raka'a biyu sai ga kula ta lafa ya ga arnawan masu gudu ga baki ɗaya to yanzu a tammuha salata amin sai su cika wannan sallah ɗin irin sallah ta halin kwanciyar hankali da aminci idan ya zama to mutum yana cikin wani kwararo ne dama ko yana cikin wani ya dana bistole ɗin shi da sauransu yana jiran ko ta kwana sai aka ce mishi ai sun gudu ma abokan adawa ga sunan yanzu wani ya ce ga sha sun kai guri kaza to yanzu kawai in raka'a biyai yana imai to yanzu sai ya tashi ya daidaita ya kallaci alƙibla kawai ya ƙarasa raka'a biyun shi in a cikin halin zama a gida ne kenan a zuhur ne ko la'asar ne yanzu sai ya cika ta farko ya shige ta da irin sallah ta halin tsoro amma kuma ƙarshen ta sai ya zamanto ya yi kyau ya ƙarasa ta da sallah ta halin zama a gida wannan babu laifi a kai wa bi hadar kadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik